ayi usul salasa ko da sauraron wannan al'asar da awon sani yawon al'asar da sauraron ko sauraron
malai yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd ci gaba da littafi na al-usul salata na wurin malami Muhammad bin Abdul Wahhab malam ji ya dauko bayani dangance da wasu asali guda uku asali na farko shine yace sanin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma a hanyar ilimi sannan kuma aiki da kuma a cewa zuwa ga ilimi shi ma da yake cewa yau zai magana akan asali na biyu asali na biyu shi ne ma'arifatuddin kawai dama asalin guda uku ne asali na uku sanin Allah asali na biyu sanin addini asali na uku sanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma da yake cewa al-aslu thani asali na biyu ma'arifatu dinin islam bil adillati sanin addinin musulunci ta hanyar dalili bil adilla kaga kace bil adilla ta dalili kenan kaga yau sai ya je makaranta an koya mishi malam ce wa huwa to shi aka ce musulunci me ake ni da musulunci shine al-istislamu lillahi bit tauhid shine bai kauya ga Allah subhanahu wata'ala bit tauhid ta hanyar kadaita shi walin qiyadu lahu bi da kuma jayuwa zuwa ga Allah ta hanyar yi mishi biyayya mala yace wal bara'atu min ash-shirki wa ahli da kuma kubuta da shirka da ma'abota shirka ya samu bara'a ga duk wani wanda ba musulmi ba mala yace shi ko musulunci wa huwa salatu maratiba martabobi guda uku yana da martaba martaba guda uku martaba ta uku al-islamu shine musulunci mutum ya zama musulmi bai yiwuwa mace zama mumini ka hanyar musulmi ƙwa'ani mai hawa nuna mana wannan lokacin da laraba su bari kasu alati da arabu amanna ta Allah ce musu ce musu kullum tukminu walakin kudu aslamna da kun imani ba ku ce domin musulmi ba kawai da kun zo ku ce mun imani kai tsaye a mun ji amshi musulunci to yanzu musulunci ku kai to kaga musulunci shine martaba shine matsayi na farko sannan al-imanu sai kuma imani wal ihsanu sai kuma ihsan shi kuma ihsan shine matsayi na ƙarshe matsayin manyan bayi a wajen Allah shi ne bayin da su ko in za su yi abu ba su kallon kowa Allah shi gani to wannan mutum ya kai matsayi na musulmi shi ne ake ba ake ba da kissa ta a ake ce mashi wannan majnun da laila majnun da ya ci ya biyo karan ya biyo afon ya ga karan laila ba ma laila ba ce ya gani karan laila din ne ya gani to sai ya rikice yake bin wannan karan ya san dai inda wannan karan bai ji to nan akwai laila yake wanda yake wanda kawai suna sallah ya zo wuta gaban su da sallah to da yake san ai sallah ya zo suka ce dazu muna sallah ko wuta wuta gaban mu yace a yace ku tsakanin ku da Allah akwai matsala yace ni saboda Laila ce ma amma magan ku ba kalila akan ta amma ku kuna gaban Allah ko gane cewa na wuta gaban ku to kaga matsayin shi ya kai matsayin ihsani a wannan fadin nashi to shi ne shi musulmi zai yi abu kawai kawai Allah yake kallo baya kallon kowa malai yake cewa wa kullu martabatin laha arkan kowace martaba tana da hukunnai malai ce fa arkanul islam khamsatun hukunnan musulunci biyar ne kamar yadda muka sani shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'uz zaka wa sawm ramadan wa hajj bait wannan sune hukunnai na musulunci malai yace fa idza qifa dalil akwai fa dalilu shahadati dalili akan kalmar shahada cewa rukuni na musulunci fadin Allah subhanahu wataala shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah yace shahida Allah Allah subhanahu wataala ya shaida ma'ana Allah ma da kanshi ya shaida annahu la ilaha illa hu babu wani abu bauta da cancanta sai shi Allah ya shaida ma kanshi Allah ya ce la ilaha illa ana fa'buduni babu wani an bauta sai ni da kuma ku bauta mini to Allah ya ce Allah ma ya shaida wal malaikatu malaiku sun shaida Allah ya ce wa ulul ilmi da ma'abota ilimi su ma sun shaida cewa babu an bauta da cancanta sai Allah sannan kuma qa'iman bil qist Allah tabbata yake da adalci Allah ce la ilaha illa huwa ba ba wuko ta da tantanta sai shi al-azizu magwayi al-hakim mai hikima mala yace wa ma'anaha ma'anar wannan ta kalmar shahada shine la ma'budu bi haqqin wannan shine ma'anarta ma'anarta da daidai shine babu abun bauta da cancanta saboda me yasa saboda akwai wa'inda ake yi ma bauta to amma su wa'inda ake yi ma bauta sun tantance musu bauta ba su tantance musu bauta ba ana ana bauta ma gumaka ana bauta ma hal annabawa ma annabi Isa su Uzair su Maryam duka ana bauta musu amma sun tantanta ba su tantanta musu bauta bal ma wasu suka ce musu to dan haka shi yasa shine dole sai an ce babu abun bauta da cancanta akwai wanda ake yi ma bauta amma ba su tantance musu bauta ba mala yake cewa la ilaha ya ka ce la ilaha nafiyar jami'a ma ma yu'badu min dunillahi idan mutum ya ce la ilaha babu wani abu abin bauta to yanzu ya ya koyi dukkan wani abu da ake ma bauta ba Allah ba idan kuma ya ce
na ga cewa ma'ana la ma'budu bi haqqin illa illa Allah ba shine ma'anarta mun karanta shine ma'anarta ma'anar la ilaha shine babu abin bauta da cancanta sai Allah sai ma da yace shine ma da zai rawo bayani daban daban yake cewa idan aka ce la ilaha to mutum ya kore ne duk wani abu da ake ima bauta wanda ba Allah subhanahu wataala ba idan kuma yace illa Allah to yanzu kuma musbitan al-ibadata lillahi wa yanzu kuma ya tabbatar da ibada ga Allah shi kadai daidai ne ke ga da ibada ya tabbatar da ibada ga Allah subhanahu wataala shi kadai mana yace la sharika lahu fi ibadati Allah ba shi da abokin tarayya a cikin ibadashi kama annahu laysa lahu sharikun fil mulki kama yadda ba shi abokin tarayya cikin mulki shi Allah ba shi da abokin tarayya wanda za a ce yana kama mashi ko yanda yana ko wanda yana taimaka ma Allah ko da mala'iku da muke gani a ko da mala'iku da muke gani suna iman Allah a ce su ne akwai mala'iku da suke dauke da al'arshi akwai mala'iku da suke bala suke kaza wannan su ma ba wai taimaka ma Allah ba da suke su ma dai bautar ta ce Allah ya dora musu kamar da mu Allah ya dora mana mu bauta mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka to su ma abin da Allah ya dora musu kenan kuma su a haka suke saboda su akwai abin da Allah ya sa ya sa mana su bai sa musu ba kusa ga shi ma Allah ya halice shi Allah ya halice shi ne daga haske sannan busta ce busta sha basa sha'awa domin kuma duka sai Allah ya dora mana abubuwa sai Allah kuma ya dora mana bauta su ma sai dora musu ya ta bauta shi yasa ba wai suna wani taimaka ma Allah bane shi yasa to idan idan haka ne to ranar tashi alkiyama kowa ma zai mutu mala'ikan mutuwan ma shi ma zai mutu mutuwan ma za ta mutu Allah shi kadai zai tsaya a wannan a wannan ranar tashin kiyama Allah yake cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bijalal wal ikram a wani waje yake cewa ma kullu shay'in halikun illa wajha komi zai halaka komi zai kare sai Allah shi kadai zai saura yanzu dan Allah nuna maka cewa shi baya bukata kowa babu wani mai taimaka mishi a cikin a cikin tsarin mulkin shi maliki ta wa tafsiru alladhi yuwaddihuha tafsirin da yake kara bayyanar da wannan kalma ta la ilaha ko ashhadu an la ilaha illallah shine qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake bada kissa annabi Ibrahim alaihi salam Allah ke cewa id qala ibrahim ka tuna ya manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam akwai lokacin da annabi Ibrahim ya ce ma mutanen shi innani bara'un mimma ta'budun ni na kubuta da duk wani abu da kuke ima bauta wanda ba Allah ba sai ce musu illallazi fadarani sai dai wanda ya halicce ni kaga anan ya koyi sannan kuma ya tabbatar ya ce ya yi kubuta ga gumakan da suke ima bauta wanda ba Allah ba sai ce illallazi fadarani kaga anan la ilaha illallah ta mutu malai Allah ke cewa wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah subhanahu ta'ala ne shi ma ne Allah ke cewa ya ahlul kitab qul ka ce musu ya manzo Allah ka ce ya ahlul kitabi ya ku wa'inda aka ba wa littafi ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa wata kalma ita ce kalmar la ilaha illallah wannan kalmar sawa'un bainana wa bainakum duk ɗaya ne tsakanin mu da kuma na yau kuka amshi wannan kalmar to da mu da ku mun zama daya Allah na abu da kalma wani yace kawai Allah na abu da illallah kada mu bauta mu kowa sai Allah sannan wala nushriku bihi shay'an sannan kan mu hada bautar Allah kan mu yi tarayya da Allah a bautar shi da cikin bautar shi da wani abu sannan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabin billah sannan ka shashen mu su shashe wani alloli abun bauta waɗanda ba Allah ba Allah ya ce to wannan in suka yi haka in suka amsa wannan kalmar to da gura su ne gaba daya sai Allah ya ce amma fahimta wallau idan suka juya suka ki amsa wannan kalmar ba kulu ku musulmi ku ce musu ko shahadu to ku da kuka ki amsa wannan kalmar ku shaida cewa bi anna muslimun mu musulmi ne mu bai koya mun amsa wannan kalmar maliki ta dalilin shahadati anna muhammadar rasulullah dalilin da yake dalili na shahadatu anna muhammadar rasulullah ita ma dai rukuni ce ko a ce rukuni ce ta musulunci maliki qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah ke cewa lalle wani manzo ya zo muku daga cikin ku ku larabawa Allah ce wannan manzo azizun alaihi yana yi mushi nauyi yana yi mushi nauyi ma anittum abin da yake ba ku wala abin da ya dame ku duk wani abu da zai zo ya cutar da ku ko ya baku wahala to wannan abu yana wa manzo Allah yawan Allah ke cewa shi wannan manzon harisun alaikum mai kwaɗai ne game da ku sannan kuma ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai ne bil mu'mina da mu'minin to kaga wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo Allah a matsayin manzo malam ce wa ma'ana wa ma'ana shahadatu alaihi wa ma'ana shahadatu anna muhammadar rasulullah ma'ana cewa lalle manzon Allah ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallama malai ce ma'ana haka shine da'atu fi ma amara a ima manzon Allah biyya cikin abin da yake umarni duk abin da manzon Allah ya ce ayi ayi sannan kuma wa tasdiqu fi ma akhbara a gaskata shi cikin abin da ya bada gaskiya wa itinabu ma naha aw ma anhu naha wa jazala sannan kuma a hanu ko a nisanci abin da manzon Allah ya hali sannan kuma ya tsawatar ya yi tsawatar akan wannan abu sannan mu Allah yi ubalallah ka abauta ma Allah illa bima shari'a sai akan abin da Allah ya shari'a ko a ce sai akan abin da manzo Allah ya zo da shi na shari'a wannan shine ma'anar shari'atu Allah ya malaka ta wa dalilu sala dalili kuma wanda yake nuna sallah ya zama rukunin addini ce a rukuni ce a cikin addini da zakka malaka ce wa tafsiru tauhid da kuma fassara ta tauhidi malaki ta ƙaunuhu ta'ala fadin Allah subhanahu ta'ala wa ma umiru illa li ya'budullah Allah yake cewa game da Yahudawa da Nasarawa Allah ya ce wa ma umiru hum umarce su su ne ahlul kitab hum umarce su ba su kansu illa li ya'budullah sai dan su bauta ma Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini gare shi Allah ce ku da fa'a sannan suna masu karkace ma kowane addini suna zama musulmi kai mai kakku sannan wa yuqimu salata su tsaye da sallah wa yuti zakata su bada zakka Allah ce wa zalika dinul qayyim wannan shine addini da yake shine addini tabbatacce malai ce wa dalilu siyami dalilin a dalilin abin da yake nuna azumi shi hukumi ne na addini qawluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani alaikum an eh kutiba alaikum afwan kutiba alaikum siyam Allah ce an wajabta muku malaman su yaji me ake cewa aka kawo kutiba yana daga cikin abin da ake dauka na siga ta umarni ko a ce siga ta ta abin da ke nuna wajibi yazo katka yazo kutiba ko da ko fara ba sannan kuma ko kuma ayyuka ne kai tsaye to wannan kenan abin da yake nuna cewa azumi wajibi ne shine lafazin kutiba da aka kawo kutiba alaikum siyamu shine Allah ya ce an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka wuce gabano sai Allah ya ce idan kuka yi azumi la'allakum tattaqun hakika za ku yi tsoron Allah za ku kiyaye dokokin Allah mala ya ce wa dalilul hajji dalilin a dalilin abin da yake nuna hajji rukuni ce a cikin addini qaulihi qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti shine Allah yana Allah ya wajabta ko ya dora akan mutane mine hajjul baiti shine ziyartar dakin Allah da Allah ce man istada alai man istada ilayhi sabila ga wanda ya samu iko zuwa zuwa gare shi kaga a cikin hukumin musulunci ko a wuri ne aka ware iko da zakka da da da wannan ya ce akwai da zakka da haji ita zakka sai da kuɗi shi kuma haji sai an samu iko daga cikin iko shine mutum ya samu kuɗin tahiya da kuma guzuri abin da shi zai ci in can da abin da zai bari a wajen iyalin shi sannan kuma ya samu lahiya sannan kuma hanyar ta zamanto lahiya lau a da kenan da ake magana wanda suke zuwa a ƙasa kowane amma yanzu kaga da ke a jirgi ne babu wani mana malai ke cewa kenan wannan shine a martaba ta farko ta addini martaba ta farko tun da ya ce martaba uku ce akwai akwai al-islamu والإيمان والإحسان to wannan yayi magana akan martaba ta ko shine musulunci kuma da hukunin shi kuma kowane rukuni sai ba da dalili ko hujja da yake nuna cewa wannan rukuni ne addini a cikin alkur'ani qur'ani ne ya fara nuna cewa hajji wajibi ce azumi wajibi ne zakka wajibi ce sallah wajibi ce sannan kuma kalmar shahada sharaɗi ne mutum zai shiga musulunci sai ya yi shaida da samuwar Allah da kuma cewa shi kadai za a yi bauta sannan kuma sai ya shaida a wani ce ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam da na bari aka yi kira sallah sai mu ya ne a kenan ɗan ƙararrun kowane musulmi
mala yake cewa al-martaba tusani sai martaba ta uku ko a cikin matsayi na biyu na addini mala yake al-imanu shine imani wa huwa bid'u wa sab'u wa shurwatun shi kuma imani a yanki saba'in ne da doriya yanki saba'in ne da doriya mana abubuwa na imani tun daga ita kanta kalmar kudurcewa samuwar Allah da wannan jirgin na imani guda shida sannan akwai abubuwa da suke zauwa kaza yana daga imani kaza yana daga imani kaza yana kaza yana daga imani sai ke cewa a alaha mafi ɗaukaka daga cikin wannan yanki yanki ne imani shine qawlu la ilaha illa faɗin la ilaha illa Allah wa adnaha sannan kuma mafi ƙasa wanda shine ƙasa wanda shine a imani ma za a ce ƙarshe shine imaɗatu kaza imaɗatu al'azam ƙarshe ne ɗauke wani abun da ya ɗauke wani abun da zai cutar da musulmai ko ga mutane a saman hannu yanzu kana da yawa ga wani abu wanda zai zo ya cutar da wani ko yaro zai zo ya cutar da ya hadi ko kuma wani zai zo da motar shi ya taka ya zai samu provision to ka ɗauke wannan abun yana daga imani mala ya ce wal haya ushi wata min al sannan kuma kumya ma wani yanki ne daga cikin imani kisa kumya ah, ita ma tana daga cikin imani ah, yanki ne daga wani imani mala ya ce shi imani wa alkanu sittatun hukunnan shi guda shidda ne na uku an tuɓu mina billahi na uku mutum ya yi imani da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi imani Allah subhanahu wa ta'ala akwai shi ko da ba shi kai imani Allah akwai shi sannan kuma da ya ce wa mala'ikati da kuma mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala abin da shi imani da mala'iku imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafan Allah subhanahu wa ta'ala malamai suna cewa mutum ne zai yi shi jumlatan wa tafsila kai imani a jumlace ka yarda akwai annabawa da Allah ya aiko a yadda suke annabawa annabawa da Allah subhanahu wataala ya aiko su sannan kuma an yi aiki sannan kuma ka yarda ka yarda akwai littattafai wanda Allah ya saukar a guda guda a jumlace akwai sannan kuma akwai littattafai a guda guda akwai Qur'ani akwai At-Tawra akwai Injil akwai Zabur sannan kuma haka su ma mala'iku ka yarda a jumlace akwai mala'ikun Allah wanda Allah ba ya kita Qur'ani kuma ya almujin da rabbika illa hu sannan kuma ka da a daidaice a daidaice akwai akwai jibril akwai wani akwai kaza akwai kaza to haka ake imani abin da ya shahi annabawa da manzanni da kuma littafai mali yake cewa kai imani ga Allah imani da mala'iku imani da littafan Allah imani da manzannin Allah shi kuma imani da ranar lahira shi ne mutum ya yarda yarda cewa akwai wata rana ta ƙarshe da za ta zo tsara da zafi ma bayan hisabi tsara da kowa zai san matsayin shi malaikata sannan kuma wal qadar imani kuma da kaddara abin da Allah ya kaddara wa mutum ya rubuta zai same ka na alkhairi ne ko na shan to ka yarda cewa Allah shi ne ya rubuta Allah shi ne ya kaddara haka malai ce dalili a kan wannan rukunai dalili a kan wannan rukunai shine fadin Allah subhanahu wataala ليس البر أن تولوا وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الله تباشي كذي بني ثم الله da za ku kalli gabas ku yi sallah shine ku juya fuskokin ku zuwa gabas ko kalli yamma sai Allah ya ce abun Allah shine ya daga cikin bin Allah shine kai imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da kuma da tattafai da annabawa aikin alkhairi an tuwallu da zawo da zawo ku juya fuskokin na zuwa gabashin da yau da alaƙun sarari ba ita kaɗai ba ce ba sallah ba ce kaɗai aiki na alkhairi ke Allah ce wa lakin ne ne da ke yana da cikin aikin alkhairi man amana billahi wanda ya yi imani da Allah wani da aka yi da wannan lafiya wani mala'ikatu da annabawan Allah ya yi mai da samu su da kutu da manzannin Allah wani ya bi bibina da kuma annabawan Allah a afuwar Allah ne wani mai da wannan lafiya wani mala'ikatu da mala'iku wani kutu da da والنبيين لكما أنبا الله سبحانه وتعالى ما لك والدليل القدر دليل كما ذلك يقول شيء ما قدر duk abin da ya samu mutum na kaddara to shi ma ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ne malaiki fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce lalle mu ne muka halicci dukkan komai Allah ya ce dukkan komai mun halicce shi inna Allah ya ce mu ne muka halicci dukkan wani abu da ku sani wata kalakana wadda ko kuma ka ce inna kulla shay'in mu ne muka dukkan wani abu da ka sani Allah ce mun halicce shi ne da kaddara shi mana da yanzu gwargwadon inda Allah subhanahu wataala ya kaddara wani abu ya halicce shi a kuma hadisi ba yana nuna hadisi ba zaka wasu da ke cewa wa alam annama asabaka lam yakun yuqri'ak kuma aka lam yakun yusira sani cewa abin da ya kuskure maka to dawo ne same ka abin da kuma da ya same ka to dawo ne kuskure maka na'am hakan ko abu ne wanda Allah ya riga ya rubuta shi ai yake cewa ma wa wa alam anna al ummata law istama'at ala an yanfa'u ka lam yanfa'u illa bi shay'in qad qadara kuma ala an yadu ka la yadu illa bi shay'in qad qadara alayka to duk wani yana wanda kenan dukkan abu da zai samu mutum na adam to wannan daga Allah subhanahu wa ta'ala malai ce al-mawtaba tusalisa sai mawtaba ta uku al-ihsan shine ihsani shine matsayi na insani shine kyautatawa mutum ne zai yi abin da Allah ya ce amma kuma zai yi shi ne sai ya ƙara sifa sai ya ƙara sifa ta kyautatawa ya yi abin yadda Allah ya ce kuma ya kyautata ya yi kawai a lokacin kamar da ake cewa kamar Allah yana gare shi kamar yana kamar wanda yana shi wannan abu yana kallon shi idan zai tsaya ne yanda ya ce in ma ya ɓata wani zai tsaya gyara to shi ne ihsani ma da ce shi ihsani rukunin shi ɗaya ne rukunin shi ne an ta'abu da Allah ka annaka tarahu shi ne ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kai ka zanto baka ganin shi ko ka sa ka sa kanka cewa shi Allah yana ganin ka wajjani dalili a sakan hada ƙauluhu ta'ala shi ne farin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ma'al ladina taqawwal min muslim Allah ce lalle Allah yana tare da wanda suka yi tsoron Allah suka yi tsoron su kiyaye dokokin shi sai Allah ce wal ladina hum muhsinun su ne waɗanda suka kyautata duk abin da za su yi su kyautata shi yasa hadisi ma ke cewa inna Allah kataba ala kulli shay'in inna Allah kataba al ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta kyautatawa ko a ce ya wayar kyautatawa dukkan wani abu da ka sani to Allah da zai yi wannan abun ya wayauta idan za a yi wannan abu to a kyautata a kyautata wajen yin wannan abu hatta da yanka ma Allah ta in za a yi yanka ma a yi yanka da kyau a yi amma da ba wahala mana yake cewa wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkal 'ala al-hayy 'ala al-'aziz ar-rahim wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim Allah ya ce ya manzo Allah ka dogara a bisa ka dogara da sarki wanda yake mabuwayi ko mai jin kai shi ne ce allabi ya raka wanda yake ganin ka hila ta ƙomu lokacin da ka tashi ka tsaya kana sai kana da wajen ko kana sallah sannan kuma wata ƙalluba ka fi wanda yake ka jujjuyawa ka yayin da kake sujada ma'ana dai kaga ubangiji yana kallon mu ko da wani masu wasu yana kallon mu tunda yana kallon mu kenan mu yi ibada yadda ya ce a yi da kuma a shirka ta wajen wannan ibada malam ce wa ƙaunar ta'ala fadin allah sauran ta'ala وما تكون في شأن وما تتلو وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. الله يقول وما تكون في شأن بلاو بلاو كسان تكون ولي شأن وتكون ولي لبغي لا كل ذاك وما تتلو منه من قرآن سنن بلاو كسان وانا أبو با ندق القرآن ولا تعملون من عمل كما ذاك ما يولى أيكي أيكي با Allah ce illa kunna alaikum shuhudun fati sai mun zamanto muna halarci a wannan wurin da kuke wannan abu yusu shuhudun fi da kuke lokacin da kuke kutsawa ku wannan abu bana ka ga wannan shuhudun nuna cewa Allah yana ganin duk abin da muke yi ba wani abu da zaka yi wanda zaka koyi ma Allah kisa ko annabi Musa da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya je wajen fir'aun sai Allah ya yi annabi Musa ke ce akwai annabi Musa ke ce ina jin tsoro Na'am.
sai Allah ke ce a inna li ma'akuma asma'u wa ara ku je ku ni ina tare da ku ina ganin ku kuma ina jin ku da wanda za ku ba abin da zai tare ku Ah, malai ke cewa wani dalilu mina sunnati dalili kuma a cikin hadisan manzon Allah da yake nuna wani rukunin musulunci da musuluncin da rukunin shi Mm.
imani da rukunin shi ihsan da rukunin shi dalili shine hadisu jibril al-mashhur shine hadisin jibril wanda ya shahara kuma hadisi ne mai tsawo wanda kuma yana ji da malam da shi ne ya rubuta wannan asali idan wannan hadisi na jibril za mu karanta shi a rafauce manzala sallallahu alaihi wasallam kama hai- a hadisin kuma da kaddam kuma yake cewa wani lokaci muna zaune a wajen manzon Allah sai wani mutum kawai ya fito mana isbala naka ce tsala Mm.
kawai mutum ya zo sun da kawai da wani shi ya zo kawai ba ga ta kawai ba ka tafi kawai kawai mutum ya shigo ne musulun da ba ga shigo da kawai dai wani ana jan abin shi ne tsala kawai ya fito mana kai tsaye wannan mutumin shadidu bayan da siya mai tsanin baka fararen tufafi tufafin shi farare ne al sannan kuma shadidu sawa da sha'al mai tsanin bakin gashi la yuwa alayhi asam safar babu wani alamu na dan bulago a tare da shi ba a gama alamun dan bulago dan bulago a tare da shi sannan kuma wala ya aiki min na ahad kuma babu wanda ya san shi to nan shine ma inda ka kallo din in dai ka san in auye ta kai kauye to in yau ba kauye da sai an gane shi to amma gashi a ce duk mutum ne ba wanda ya san shi sannan kuma shi ba dan bulago tunda ba a ga shi ka ga ba a ga wani sakon ba ko a ga yayi kuma ko a ga shi da alamu sun canza ko yawa ko na ba kawai mutum ne ya zo ko tas da kayan shi masu kyau a wanke gashin shi ya sace shi kuma ba wanda ya san shi kaga wannan shi ne ya wuce kaso ba to shi ne ya ce to babu wanda ya san shi kawai hatta da nasa illa bisa salama hai ne ya zo kawai ya zamana zuwa ga manzo Allah ya zama kusan manzo Allah ba san da kuma ta hira ko ta ya dangana guyoyin shi zuwa guyoyin manzo Allah ko da aka fanya alama ko ya gora ta fuka shi a saman ta fuka a saman cinyoyin shi ko a saman cinyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ya Muhammad sai ya ce kuma ya Muhammad to wannan shi ma na daga cikin abin da ya ba ya ba sabai mamaki kiran ya kira yi da manzo Allah da sunan da su bisa kira shi to wannan shi ma shi ya nuna kiran cewa shi ba ko ne inda ya ce ya Muhammad wannan sai ya ce akhbirni an islam ba ni labarin menene musulunci sai manzo Allah ya ce mushi musulunci shine ka shaida babu a aka shaɗa Allah ya yi Allah wa annan Muhammad rasulullah wa tuqima salati wa tuqima salata wa tuqima zakata wa tsuma ramadana wa tahujja albayta idan salata ilayhi sabila qala sadaqata shi wannan mutumin sai ya ce kai gaskiya umar ya ce ka yi maka alma ya yi maka alma ba shi ba ya ce fa'amin na lahu sai muka yi mamaki wannan mutum ta kaka ya tsaro ne su yi sarki ko yana tambaye shi ko yana gaskata shi to da kenan dama ya san abin da yake tambaye shi a kan shi ko kamar kai ne in ka zo kana gaya mai yanci eh gaskiya ne wannan abu kawai kenan dama ka san wannan abu to shi umar ya ce sai muka yi mamaki ala sai ce fa akhbirni an al-imani ba ni labarin to menene imani manzo Allah ya ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ƙala ta daga ta'allu ya kawo cewa kayan gaskiya ƙala ta yi wannan eh, shi wannan mutum ya ce wa zalla fa a khabirni an isa to wani labari ne ne isa ne kuma ƙala sai mun Allah ya ce afwan na Allah ke wannan ko kana ne haka ne ko ƙala ya ce fa akhbirni an tuba labarin isa ne ƙala ya ce an ta'awudu Allah ka annaka tarawu shi isa ne shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi wa in lam takun tarawu fa innahu yaraka idan kai baka ganin Allah to Allah na ganin ka ƙala fa akhbirni an sa'ati sai ce to wani labari game da kiyama game da alkiyama mala sai shi wannan a yau na afuwa sai manzo Allah ya ce mal mas'ulu anha bi ala min as-sa'il yace ai wanda ake tambaya bai yi wanda yake tambaya sani ba al mas'ulu anha wanda ake tambaya game da kiyama ma bi ala min as-sa'il bai yi wanda ake tambaya sani ba yake ni anan manzo Allah bai jibril sani ba na kowa bai sani ba shi bai sani ba jibril bai sani ba an ga alausu shi yasa za a ga kwanaki wasu ke cikin so sun tawo ne game da wannan kalmar abin da cewa manzo Allah ya san gaibi ya san wacce ya ma kawai ne ga mutum da zai suwa shi kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa manzo Allah bai sani ba wai sanar ka an sa'ati ayyana musa ko wai sanar ka an sa'ati kul inna ma ilmul inna kul ya fita ga ilmuha inda rabbi wani wai wannan ilmin tana wani ubangiji la yudilla wa ta illa huwa to kaga wannan ko abin da ake ne shi ne maza na sanarwa ne san ko shi ya maza tashi sannan kuma shi ma jibi da musali ba suna kan hujja da wani hadisi a hadisin da yana tawi da abin malamai shi ne hadisin mazalla ya ga wani yaro a kafura wani mutum ya tambaye shi ya ce mashi shi na alƙiyama sai wani lalace shi kuma wannan yaron ya girma kamar ta alƙiyama da shi kuma hadisin ya zo ta ruwa ta wasu hanyoyi sannan kuma ba haka wace fassara shi sannan malamai suka suka malamai suka ce kai shi wannan mutum wanda mazalla ya faɗi mashi wannan magana mutum ne wanda ya zama tuba shi da cikin hankali ko an ba shi amsa ta daidai hankali shi ba wanda Allah yana nihin a lokacin da kiyama za ta tashi to wannan kamar yana daga cikin dashi ma wanda ya zaza a ƙarshen wannan kalmar mali ya ce ƙala fa akhbirni an amamaka to tunda haka ne ba zan ba alamomin da za a gane cewa kiyama ta kusa ƙala sai manzo Allah ya ce an talida da amata an talida da amata babbata shine lokacin da za a ga baiwa ta yi uwar bijiyarta fassara ta malamai suna cewa eh baiwa ta yi uwar bijiyarta shi da idan baiwa ce ta gaske idan ta aihu to wannan iya ta aihu da mai gidanka to wannan diyar ta ta iya ce ita kuma baiwa ce kaga yanzu kenan kowal baiwa ce amma diyar baiwa ce shi su ne ake cewa ummul walad kaga diyar ta wanda ta aihu ma ita iya ce tunda ba wata da ne amma ita kuma uwar baiwa ce kaga yanzu baiwa ta yi irin ruwan gijinta wasu kuma suka ce a shine ta abin da ake da shine ta ɓarɓarewar tarbiyya yadda za a ga ko uwaye sun kuma su ne suke bauta ƴaƴansu maimakon a ce yin ga ɗaya ake cewa ƴaƴa suna kwanci amma uwaye da suke musu yin yawa jirin da musu musu su musu wanki da musu shara su musu abinci ko su duka suna nan to duka wannan yana daga cikin abin da malamai suke bayar sai manzo Allah ce sannan kuma wa an tara al-hufata al-urata al-alata sannan kuma za ka ga mutane da suka zama to al-hufata wanda suke tafiya ba takalma ba masana takalma amma takalma ba na kirki ba takalmi ne na kawa ko kuma takalmi ne na ciyawa al'ura ta wanda suke tafiya a tsiraice wanda suna da tufafi amma ta ba na kyautu ba tufafi ne wanda kawai al'awar su kawai tsiraice musu ya a sha'i sannan kuma masu kiwon al'alata abu talakawa shi ne talakawa wanda shi su haida farko Allah ce a malaci a faru ya a mazala ce a ya a sha'i su ne masu kiwon kuma tumaki ko a ce ƙananan awaki su ne za a zan su ƙaushen duniya ya taɗa wa lula da suna ɗauka wajen gini kawai suna yawan sa kudinsu a ƙasa ko sai a yi wani gida ɗori sha nawa ce a yi na wani da wanda ya zo daga yi kaza to ƙaushen duniya ke to wannan malamai sun ce wai don ma a fara nuna cewa su talakawa da ta aka yi a ashai mun san a wajen larabawa su an raina wanda ya zama yana da dabbobi ƙanana mai arziki shi ne wanda yake da kawai shanu sai ya goma amma kai yanzu wasu awaki ne gari kewa wanda ke kawo a wani kudi kai wata da kan yi a wani lokaci sai wannan umar yake cewa sun mantsalaka wannan mutumin sai ya tafi bayan ya tafi falabis da maliyya sai na zauna wani lokaci a wata waya falabis na maliyya sai muka zauna wani lokaci maza Allah bai ce ba komi sun makala ni bayan wannan sai maza Allah ya ce wani ya umar ya kai umar a kula yi mai sai ka san wani ne wannan bai tambaya qultu Allahu wa rasuluhu alam sai yace a a Allah da manzon su kadai suka san waye wanda yayi wannan tambaya sai manzo Allah ya ce fa inna hu jibril wannan to jibril ne ataku yu'allimukum dinakum ya zo sanar da ku addinin ku ne a wata waya yu'allimukum amra dinikum ya sanar da ku al'amuran addinin to wannan hadisin ka ya nuna wannan musulunci ga wato sun zo sannan kuma hadisin ya nuna a shi malaika jibril daga cikin sufin da yake zuwa manzon Allah yana yi wani sifa ta mutum a wannan hadisin ya nuna haka nan sannan kuma ya nuna gaskiyar ya ƙara tabbatar da gaskiyar manzon Allah akan manzanci ta yadda jibrilu shine wanda Allah yake aiko shi wajen manzon Allah amma ko manzon Allah yana mutum ya gaskata shi ke nuna ke nuna cewa manzon Allah gaskiya yake cikin duk abin da yake ga jibrilu ba yana gaskata shi ke nuna insha Allah wa rasulullahi wa sallam Allah ya kai mu insha Allah wa kenan bayan wannan littafin Ismail a alƙunan nauyi har ba wani kenan shi kuma ka ce ya karfi
in kuma da suna a tun da za a karanta shi da wani canke kenan daga arba'una sai wani
ina shi da duniya ce ko
ai bai kuniya ce
a he na biyu sai na biyu na biyu ya yi wa duniya ce ne ka gani a da na biyu musamman musamman eh sai mu sa ban hankin bari mu yi a ko wannan su ko abubuwa ko ki za mu tafi
yawa ga mustawar a wannan nau'i daga shi ya ida
a wannan ne ko an yaba wannan bane tufa ce eh tufa ta za kasar su maudu a tufa ta na alfa tufa ce bayan tufa kuma wannan zai zama eh manzuma ko wata abu sa haka ne Eh, akwai a bayan manzuma baya bayan Mustawar tufa zai Sani, mishi akwai shahud shahud iskara eh wannan gaskiya Allah ya zabe wanka aha yo tufan ma tsallake zai a tufa ita Allah ya zabe kitabu tauhid yake da mutum da mutum ba Mm.
Eh, shi ke nan. yanzu mu yau
Mm, kitabu yau tauhid
ba a da yi kamar wani Mm.
ya da tuna ta wa tuna baya ya ta da halgan mako ya ta da halgan Ya taurari.
babu da mutum ne da ya wasu ba